الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkanmu da haduwa a wannan wuri mai tarin albarka a kuma cikin wannan wata mai tarin albarka watan ramadan a kuma cikin wannan gari namu na damagaran zandar a nan jamhuriyar niger a yau juma'a sha hudu ga watan ramadan hijiran ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1440 da uku wanda ya dace da sha biyar ga watan hudu shekara 2022 muna cikin tafsirin suratul fadil mun kuma kwana a kan aya ta 28 za mu tashi aya ta 29 faɗin Allah subhanahu wa ta'ala إن الذين يتلون كتاب الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور الله سبحانه وتعالى ينا مغنى جمد مالمي مكرنتا القرآن da irin darajar da ya ba su na ilimi da kuma ɗaukaka da suke ita kan sauran bayi saboda abin da suka sani wanda bayi ba su sani ba amma idan sun yi aiki da abin Allah ke cewa innal ladina yatluna kitaballah lalle waɗannan da suke karanta littafin Allah idan aka ce karatun littafin Allah bai tsaya ba iya karatun da lafazin leɓanka kawai ana so ka karanta ka koya kuma ka nemi sanin ma'ana abin kuma idan ka fahimci abin ka zo ka rika karantawa kana gano abin kana dabbari me aka sa ka dan ka yi me aka hane ka ka hannu ka yi aiki da alƙur'ani kaman ƙur'anin ne gashi nan yake motsi da kanshi wannan shi ake kira malamai masu karanta alkur'ani masu wannan siffai su ne suke imani da alkur'ani kuma su ƙur'ani yake musu tasiri ya gyara ɗabi'unsu ya canza su daga ayyukan banza zuwa ga ayyukan kirki daga zama mutanen banza zuwa mutanen kirki daga jahilci zuwa ilimi daga bid'a zuwa sunna daga kafirci zuwa ga imani daga jahilci zuwa ga hasken ilimi waɗannan su ne ƙur'ani yake ma jagoranci kamar yadda Allah ya ba mu labari irin wannan a sotul baƙara yana cewa alladina atainahumul الذين
kitaba آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به alladina atainahumul kitaba lalle waɗannan da muka ba su littafi Allah ya ce yatlunahu haqqa tilawatihi suna karanta shi suna aiki da shi haƙiƙanin aiki da shi shine yatlu suna bibiye shi suna bin shi suna aiki da shi idan an ce ka bi alqur'ani ka bi umarnin shi ka bi hanin shi ka hanu da hanin shi ka yi aiki da umarnin shi shine bin na shi ne tilawar shi ula'ika yu'minu da bihi irin su ne suke imani da shi amma dan ka karanta ba tare da aiki ba ba tare da tabda- da tu- tudabbarin alkur'ani ba ba tare da lura ba ba tare da sanin mi qur'ani ya ce ba ba tare da sanin mi qur'ani ya hana ba tare da hannuwa da hannun qur'ani ko aikata umarnin alkur'ani ba wannan karatu naka ba zai ma ba amfanin da ake bukata sai ka zamanto irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba mana mutane a duniya gida uku yace masalil mu'minin ladhi yaqra'ul qur'ana wal ladhi la yaqra'ul qur'ana wal munafiqil ladhi yaqra'ul qur'an wal ladhi la yaqra'ul qur'an a wata ruwaya bai ce ba munafiq yace wal fajirul ladhi yaqra'ul qur'ana wal ladhi la yaqra'ul qur'ana sai manzo Allah ya, ya raba mutane gida hudu wa imma mumini wa imma ka zama munafiki wato mumini kaso biyu ne akwai mumini dan ajin tubarkalla wanda yake yana karatun alkur'ani yana ganewa to darajar shi ta sha bamban da muminin da yake karatu ba tare da ganewa ba ko kuma muminin da yake baya karatu sai dai in aka karanta aka gaya mishi yana aiki to bai kai darajar muminin da shi ya karanta ba sai manzo Allah ya ce dukkaninsu suna da falala sannan dukkaninsu aljanna ce makomarsu amma darajar ba iri ɗaya ba ce sai manzo Allah ya ce misalin muminin da yake karatun alkur'ani misalin shi kamar misalin gawasa ne kun ga gawasa wani abinci ne mai zaƙi kuma sannan kana da ƙanshi idan ka shigo dajin daga wasa take daga nesa ƙanshinta zai kama ka kuma idan ka ɗanɗana ga wasa har idan kuma za ka ji zaƙi a harshenka ko kuma misalin malo duk wanda ya san malo ya san wani abu ne mai ƙanshi kuma ƙanshin yana da daɗi is ƙanshin shi kaɗai zai baka sha'awa ka raka marmarin shi kuma idan ka ɗanɗana malo kuma malo zai burge ka ta ɓangaren zaƙin shi to wannan mumini kenan da yake karatun alkur'ani yana fahimta alkur'ani kaga yanzu karatun da yake yi a zahiri yana ba da sha'awa ayyukan shi da ke na imani na han- na hannuwa daga hannun alkur'ani na aiki da umarnin alkur'ani kuma shi ma a baɗinin shi mutumin kirki ne ya zamanto alkhairi ciki da bai yana amfanarwa yana kuma amfani shi kanshi to sai kuma na biyu mumini ne duk inda aka ja aya aka ce mishi Allah ya ce ayi zai duk inda aka ja hadisi aka ce Allah ya amanna Allah ya ce ayi zai in kuma aka ja ayar ta ce a bari zai bari hadisin da aka ji da manzo Allah ya ce a bari zai bari ba ya da ja yayi imani da Allah da manzon shi amma shi bai samu damar karatu ba idan an ce ayar ta ce ayi kaza ina take bai san wurin ba hadisin da ake magana na kaza ina yake bai san wurin ba amma ya yi imani ana karantawa ya yarda to sai manzo Allah ke cewa shi ma yana da alkhairi duk da ma bai kai wancan ba sai manzo Allah ke cewa misalin shi kamar misalin dabino ne kun san dabino idan aka sauye bahun dabino ko da ka ɗauko shi kashin shi na ba wani ƙanshi da zaka ji da zai burge ka idan he ka ji ƙanshin dabino zaka ci dabino ba zaka ci dabino ba amma idan da za ka da ɗanɗan dabino ka sa a bakinka lalle dabino zai burge ka za ka gane dabino ashe ba zaman banza yake ba haka ne ko ba haka ba ne kaga kenan ko da kake ganin shi ba malami ba ne idan da zai zo yana aiki yana ayyuka na alkhairi aka buɗa maka zuciya shi da manhoshi wallahi idan aka je lahira aka bayyana maka alkhairin shi kai da kanka za ka yi sha'awar ka zama kamar shi to wannan bangaren masu muminai ne alakasa da alkur'ani sai aka zo bangaren munafukai ko fajirai akan samun munafiki tantagariya ko fajiri tantagariya yana karatu musamman a wannan zamanin za ka samu ba yahudi ya je alƙahira jami'ar al'azhar ya yi karatu ya yi digiri ya yi master digiri ya samu daktora ta ilimin ƙur'ani ya samu daktora ta ilimin hadisi ya samu daktora a luga ya samu daktora a wajen abin da ya shahi sarfu da nahau da mantiki da balaga ya ƙware abin da ya shahi tafsiri ba don komi ba don ya gano ina zai iya kama musulmi wanda ba su da ilimi cikas ya zai raba su da addinin ya sa musu shibiha ya hana su fahimtar addinin nan iya ilimin da yake nan kaga yayi ilimi dan mi ba dan Allah ba ba dan alkhairi kaga san da yazo yana haddasana wani haddasana wani ko yana jin tilawa alqur'ani zai birge ka ko ba zai birge ka ba to wannan sai manzo Allah ce kamar turare ne misali turare daga nesa in ka ji kanshin shi zai birge ka amma duk turaren duniya in aka zuba maka shi ka sha to wallahi za ka gane kuskuren kaɗacin da yake ba irin da cin wasa ba ne shi wannan mugun malamin idan yana tilawa ko ya kama da masu tilawa ko yana karatun nahau ko yana karatun balaga ko hadisi ko tafsiri zai burge ka amma idan aka dawo wajen aiki da abin wallahi zai baka haushi zai baka tsoro za ka ji baka ƙaunar shi hakan munafiki yake to akwai kuma munafiki na biyu wanda shi baya ma da karatun bai ma yi karatun ba bai san Allah ba bai san manzon Allah ba amma ya kware ga tsiya ya kware ga tabargaza ya kware ga sharri shi sai ya zamanto tamkar gunar daji ya bi gunar jakai kaga ita gunar jakai daman ba wani kanshi gari ta ba ba irin na turaren ba ne ba sannan idan da za ka gatsa ta da haƙorinka ina tsammanin dole sai ka yi guda ka yi tsanki saboda tsananin ɗacin da gari ta kaga ba shi da alkhairi a waje ba shi da alkhairi a a baɗin to waɗannan kun ga ashe muna iya ganawa idan ana yaban masu karatun alkur'ani ba wai ana yaban gardawa kawai da suka hardace ba ne a'a idan ka hardace alkur'ani ana madalla da kai ana maraba da kai ka samu jari na bautar Allah ka samu jari na sanin Allah amma har da kadai bata baka ba dama zama malami bal ma in ka tsaya iya har da kadai to wallahi madadin ka amfanar dai ka cutar zaman ka a al'umma sharrin ka yahi alherin ka yawa domin kai dai ba malami ba dan baka san ba haram baka san ba halal haka ne ko baka bane ba za ka iya ba warware matsaloli kuma kai ba jahili bane a inda jahilai cikin doki ne domin idan jahili ya tarda ka kana rubutun alkur'ani shi a duniya ya ƙare ganin masani idan da masanin ilimin addini zai zo idan ya same ka ya ga yin ayyukanka ya ƙare ganin jahili a wurin malamai masu ilimi na addini da mahardacin da bai san komi ba da kwamfutar take ɗakin kuɗi ɗaya ne domin idan ka kai ma kwamfuta wannan shahin za ta maka hoto kuma ta baka daidai amma ba ta sallah ba ta azumi ba ta san yadda ake azumi to shi ma wancan zai rubuta maka qur'ani daidai ya ma gyaran allanka amma bai san yadda zai gyara sallar shi tun da yake sallah ba ɗaya da ta karɓi domin bai ba ta kamar ta manzan Allah ba ba a gina ta ba bisa ilimi bai san yadda ake ibada ba wannan ɓannar da yake yi za ka same su su suke ɓanna su suke sawa a yi ɓanna su ma suka sa ƙur'ani cikin wani hali da jama'a ta sashi to duk kullum idan ana cewa makarancin alƙur'ani a mahanga ta ilimi mahanga ta malaman da a zamanin sahabbai ba a zamanin mu ba yau idan aka ce wani mahardacin alƙur'ani ne yadda sahabbai suke harda alƙur'ani ba yadda mu muke harda ba su suna harda alƙur'ani ne da aya goma goma idan aka ɗora maka aya goma sai ka hardace ta ta zamna kuma ka nemi ma'anarta ka san tafsirinta kuma da ka san tafsirin ka yi lura da tadabbari da aiki da ita ka yi aiki da ita abinda ta ce a yi kaya abinda ta ce a bari ka bari kuma he ka cira ta zuwa ta wata goma ta gaba duk sanda za ka gama alkur'ani kai ne malamin tafsiri kai ne masanin fikihun qur'ani kai ne masanin hadisan manzon Allah kai ne masanin lugan larabci kuma kai ne gangaram na alqur'ani gangaram kafi gwani wane gwani ciki ciki da shakku ka gane ko to amma a yanzu sai aka samu matsala galibin makaranta jahilai ne wani ma jahilcin su suke yi su ma suka haddasa shi a duniya kuma su suka daure mai gindi saboda an gan shi masar da cikin alkur'ani idan ya aiki sai a ɗauka malami ne shi kuma jahili ne shi kuma girman kai shi dan ya zo ce kai babban malami da kasan alkur'ani ma wanda bai harce alkur'ani bai zai ma kaza zai ma kaza kai da Allah ka rabu da su su ma ai koran alkur'ani ne ta kai su neman ilimin ishiriniya ta kai su neman ilimin fiqihu ta kai su neman ilimin nahwu neman ilimin hadisi kai baka san ba ilimin hadisi sai ilimin qur'ani ya buya wane ilimin qur'ani duk a Nijar babu mahaddacin hadisi din Nijar kuma tun da aka wata ba tau bai amma martin alkurani da wani sai a yi ƙarni guda wanda yake ƙwararre a hadisi wanda ya san komi kila mutum ɗaya ne a iya wannan ƙarnin da muke ciki banda nasiru dini albani babu wani ƙwararren hadisi sai in kuma wani ƙarnin wani ya karba amma a wannan lokacin masana tafsiri ko masana kaza nawa ne to dan haka ya kace innal ladina wanda yatlu kitaballahi mun gano abin da ake kira masu karanta littafin Allah wa aqamus wa aqamus salata suna tsayi da sallah domin mi su da suka karanta littafin Allah wa yu'minuna bihi suka yi imani da shi wa ya'maluna bima fihi suka yi aiki da abin da ke cikin alqur'ani min iqamati salati na tsayi da sallah da kula da ita da yinta cikin ruku'unta cikin lokacinta da cika ruku'unta da ɗaukakowa daga ruku'in sai an yi tsaye daidai an nutsu a je sujada ƙa'idar da yadda duk annabi ya koda sujada a nutsa a sujadai idan an taso daga sujadai za a zauna daidai sai an gama zama cif ko ta gaba ta koma sannan a je zuwa sujada ta biyu sannan haka za a yi kowace raka'a irin waɗannan wa'anfaku kuma suka ciyar wal infaqi suka yi ciyarwa mimma razaqahumullahu ta'ala na abin da Allah ya ba su na arziki fil awqatil mashru'a a cikin lokuta na shari'a lailan suka yi cikin dare wa naharan suka yi da rana sirran suka yi a sirrance wa alaniyatan suka yi a bayyane Allah ce waɗannan yarjuna rahawan yarjuna tijaratan waɗannan su ne yarjuna sawaban inda Allah su ne suke daku su ne suke jiran wani lada wurin Allah mahalicinsu la bidda min husulihi wanda babu makawa he sun haɗu da shi ba makawa ga wanda ya kuma ƙur'ani irin wannan karatun sai ya haɗu da ladan karatun alƙur'ani an gane ko wannan ladan shi wani kasuwa ce Allah ya kira abin kasuwanci wanda babu asara domin duk wanda ya kasuwancin ilimi ya yi kasuwancin aiki da ilimi to wannan abin babu asara domin shi jihadi ne fi sabilillahi ka ba da rayuwarka ka ba da lokacinka ka ba da dukiyarka kuma Allah ya ce da man inna la hashtara min almu'minina bi anfusihim inna la hashtara min almu'minina anfusahum wa amwa bi anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alayhi haqqan fi at-taurati wal injili wal ya isa dan maka ga Allah daman ya sayi rayukan muminai ya sayi dukiyarsa an yi ciniki sun sallama menene hajar da za a ba tun da kuɗi aka ce su bada dukiya aka ce su bada kaga ba dukiya za su karbo ba rai aka ce a gama da kuɗi a bayar da dukiya a bayar to wai menene ya hirai ya dukiya sai Allah ya ce bi anna lahum aljanna zan ba su aljanna ta hirai ko ba ta hirai ba ta hi dukiya ko ba ta hi dukiya ba Allah ya ce to ya sai nasu wannan shi yasa Allah ke cewa irin wannan kasuwar ba a faduwa domin Allah sai ya bayar shi yasa ke cewa anan li wafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun shakur li wafihum dan ubangiji ya cika musu ujurahum ladansu na aikinsu da suka yi bayan ya cika musu ladan sawaba ai amalihim ladan ayyukansu wa yazidahum min fadlihi sai ubangiji ya musu tsari daga falalashi wato ubangiji idan aka yi aiki kai karamci to ubangiji ya yi ka zama karimi abin da zai baka ya yi aikin ka domin ubangiji shi karimi ne shi alkarimu ne don haka idan bawaye wani aiki na girma na daraja to ubangiji ne ya cancanta da girma da daraja idan kai wani abu na ya kamata ubangiji ne ya cancanta ga bawaye ya kamata idan ya baka ladan aikinka na aikin kirki da kai bai tauye ma komi ba waya zidahum sai ya musu ƙari min fadalihi daga falala Allah menene falala Allah falala Allah ita ce rahamashi rahama Allah kuma daman ita ake shiga aljanna ba a shiga aljanna da ladan aiki amma ana shiga aljanna da mi da falala shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa babu wani ɗaya daga cikin ku da zai iya shiga aljanna da da da aikin shi sai suka ce ko kai ma baka shiga aljanna da aikin ka ba yace wala ana ko da ni ne aiki na kadai bai isa ba a auna shi a da mizanin aljanna kuma in samu aljanna illa an ya tagammadi niyan lahu bi rahmatin minhu sai dai in Allah mahalicci na ya lullube ni da rahama shi ya muni ƙari ya bani rahama kenan ashe shiga aljanna mine ne rahama ce kai me ake so a wurin ka bawa kokari iya abin da zaka iya wannan salloli wannan ibadodi wannan taimako wannan abin kirki wannan karatun alkur'ani wannan tasbihi wannan tahmidi shine zaka yi to shi kuma Allah ba tahmidin bane zai baka sai ya lillinka abin ya baka shine wa yazidahum min fadli me ya sanya innahu gafurun saboda shi Allah mai yawan gafara ne menene yake sa aka ya siffanta kanshi da wannan siffa ta algafu kuma ya siffanta kanshi da wata siffa ta ashaku shi Allah sunan shi ne algafu siffar shi ce gafara aikin shi ne yin gafara ko ya siffanti da gafara kuma sunan shi ne algafa sannan shi Allah ya siffanti da shukura sannan kuma sunan shi ashakur to me yasa ƙarshen wannan aya ya kawo gafurin shakur malamai suka ce ya ka gafurin shakur ne don ya nuna maka mutane ba aji ne suke a duniya ba za ka samu wani mutumin ya dai shi dai baya kafirci amma tsakani da Allah yana da 'yan matsaloli ya taɓa yin caca ko yana yi idan ya ga ɗan gingirabai ka yi sake da wayarka sai dai Allah baka wata ya yi ƙoƙari ya cire layin ya je wani gari ya saida ta kuma a hadis sunna ne kuma a masallaci ɗaya kuke sallah idan ya fito ga takalmin da na hina shi gaskiya zai wuce da shi sai dai Allah ya gafarta kana samun irin wannan matsalolin ko ba a samu to waɗannan mutanen dan sun saci takalmi dan sun ci amana dan sun yi zina ya ma wance ciki ba a ce ba ya kyauta bai kyauta ba ya yi abin da ba daidai ba amma kuma kar ku kore shi daga musulunci ku ce ya zama kafi kun zama khawarijawa in kuka kafirta shi ba da wannan bane ake kafirta wannan mutum ne mai zunubi irinsu suna cikin ƙalƙashin mashi'a ta ubangiji idan Allah ya ga dama ya musu gafara in Allah bai gaba dama ya musu azaba bayan azaba sai ya gafarta musu kai su aljanna amma ba za su dawwama ba a wuta gaba daya saboda zina saboda sata saboda ƙarya saboda shan giya saboda wani kaba'ira to kuma akwai waɗanda ga su sun yi kaba'ira ba kuma tuba suka yi ba ba mu magana wanda ya tuba fa muna magana wanda ya mutu akan ɓannai amma dai ba mushriki bane ba kafiri bane muwahidi ne amma ya mutu da wasu lahihika to wannan lahihikan da ya mutu da su wani Allah yakan gafarta mashi a karan fari ba tare da ya kai shi wuta ba a gane ko wasu he sun je wuta a tsamo su wasu kuma ba sa ma zuwa wutai shi yasa Allah ke cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يسا الله كتا إن الله للي الله لا يغفر بايا ينغفر أن يشرك به أي شركة دشي idan aka yi shirka da shi aka mutu ba a tuba ba to wanda ya mutu akan shirka an kare da shi ya gama yawo dan wuta ne da dindindin innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljannata wa ma'awahu an-nar kaga wannan aya ma tana nuna in mutum in mutum ya shirka ya mutu Allah ya haramta mishi shiga aljanna ya tabbata makomashi wuta ce to amma wa ya gafiru ma duna zalika duk me wani saban da bai kai shirka ba Allah yana iya gafarta mishi liman ya sha'u ga wanda ya ga damar shi- ma gafarai a karan fari ko daga baya to waɗanda Allah ya gafarta musu bayan suna da zunubi shi ya sanya ke cewa gafurun shi mai yawan gafara ne lil azimi ga abu mai girma na zunubi mai girma za ga abu mai girma Allah ya yi shi domin akwai wanda ya kashe mutum ɗari Allah ya yi shi akwai wanda ya kaza Allah ya yi shi akwai wanda dubban na duniya ya yi kuma ya ce in ya mutu a kona shi a raba gawa wannan tokar cikin teku aka yi kuma Allah haɗa shi ce me yasa kai aka ce tsoro nake kar mu gamu banda so mu gamu dan na san mun gamu na gama yawo yace to je ka an yahe maka ka gami yayi tabargaza kaga abin da ya babba ne to amma kuma da yake Allah al-Ghafur ne ya gafarta mishi malamai suka ce anan kan da suffan nan da sunan nan na Allah na al-Ghafur muna karanta shi a cikin asma'illahi husna ya al-gafur ko ya al-gaffar dole ne ka yarda da Allah sunan shi ne al-gaffar kuma shi ne al-gafur din kuma aikin shi ne yin gafara to idan ka ce kai aqida irin ta khawarijawa cewa dukkanin wanda ya sabo in ya mutu bai tuba ba dan wuta ne kuma wutar dindindin to yaya za a yi a yi aiki da magana Allah ta al-gafur ya za a yi wannan siffa ta Allah ta yi aiki eh waye zinihin domin duk masu zinihin Allah bai yafe musu ba kaga ka mai da Allah mara hakuri ka goge mishi siffa ta alhalim ka goge mishi siffa ta alafu ka goge mishi siffa ta arra'u ka goge mishi siffa ta alladim ka goge mishi siffa ta arrahim ka hada ka goge ka kayyata zaman shi algafu ka zama kafiri domin duk bakar da wannan sunaye nashi wanda sufofi nashi shi ya sanya imani da sunayen Allah da sifofin shi suna daga cikin kamala ta imani sanin sun sunayen Allah da siffofin shi za ta baka ƙarin fahimtar waye Allah domin Allah tun da yake algafuru ne ashe akwai wanda yake ma gafara ba tare da sun tuba ba suna tsakan lahin kuma kasance shi algafuru sai ya gafarta musu kuma ya kai su aljanna kuma idan ya ce ya gafarta musu yaya za akwai haƙƙin ka ciki sai Allah ke cewa kuma shi ne غافر algafuru الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي التويل gafirin zambi shine mai gafarta zunubai kuma qabilu taubat shi shine mai karbar tuba anan sai yake cewa shakurun kuma shi mai yawan shukura ne lil qalili ga abu dan kadan min al a'mali na ayyuka abu dan kadan na ayyuka sai Allah mushi shukura me shukura shine aiki kai misalin da ya kamata a baka lada goma sai Allah ya baka lada dubu doriyar nawa aka maka doriyar 990 kaga ta linka abin da kai so nawa to shine shukura dan Allah siffanti da wannan siffar ta shukura shine idan kai dan aiki dan kadan sai ya lillinka shi to shi yasa ce shi ashkafur ne to me yasa ya kawo ash- algafuru ashkafur anan dan ka gane ai bayan wani na sabo wani bai sabo to idan mai sabo ya je aljanna mara sabo ya je aljanna kuma babu wani bambanci ai kaga sai ka kalla kamar mai mara saban nan shi an gama da shi ko to in aka je aljanna shi mai sabo ya hemi shi za a yi a kai shi aljanna kenan kaga tun da kai mai lahi ne gidan kaso ya kamata ka tafi kana da bashi da he ka biya sai aka biya ma bashin aka kama maka daki a hotel ka ce wannan dakin dan karami ne eh to da wanda shi kuma ya zo da 'yan kudin shi jika ɗari aka ce amma ɗakin da za a kama ka jika ɗari ce ka zo ta zo ka tsaye a kama ka ɗakin miliyan goma daidai kuke da kai da wanda kawai kama mashi aka kila ma na jika ashirin ne ko talatin kaga ba ɗaya ba ne amma dukkaninku kuna cikin ni'ima ko baku cikin ni'ima to wannan shine gafurin shaku sai kuma Allah ke cewa mi والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه Mm.
إن الله بعباده لخبير بصير wallazi auhayna ilaika lalle abin nan da muka yi wahayin shi zuwa gare ka min alkitabi na littahi shine alqur'ani huwa alhaqu ai shine gaskiya shi qur'anin karan kanshi shine gaskiya kuma Allah da ya aiko shi shi ma alhaqu ne annabin ma da ya zo da shi alhaqu ne gaskiya ne an gane ko musaddiqan lima bayna yadayhi shi qur'ani yana gasganta littattafan da suka gabace shi kamar yadda gashi wannan abu ne hilin Allah an ga haka inna Allah lalle haƙiƙa Allah bi ibadihi game da bayin shi basi wannan basi wannan bi khabi la khabirun wallahi shi Allah masani ne wa huwa khabirun bihim shi masani ne gare su basirun sannan kuma shi mai gani ne mai ilimi ne mai ba da labari ne yana da ilimi biman yasta haƙo ma ya faddaluhu ga wanda ya cancanta Allah ya ɗaga shi ya fifita shi bihi da wannan alƙur'ani alaman suwahu ga wanda ba shi ba wali haza saboda haka nan ne ma faddala anbiya'a war rusul Allah ya fifita annabawa da manzanni ala jami'il bashar akan dukkanin mutane gaba ɗaya ga su mutane ne ba wai ba mutane ba ne amma Allah ya fifita su da daraja babu mai darajar annabi babu mai darajar manzo annabi daban manzo daban sai ka zama annabi kake zama manzo duk manzo annabi ne ba duk annabi ba ne manzo to darajar farko a ce kai annabi to kuma ta ƙololuwa a cikin annaba a ce kai manzo ne to kuma a manzannin akwai wasu guda biyar da Allah ya ware ya ce na fifita su akan kowa su ne ulil azami minar rusuli wanda suke farawa daga kan annabi Muhammadu annabi Ibrahim annabi Musa annabi Nuhu annabi Isa sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam irin waɗannan annabawa su ne ulil azami minar rusuli kuma Allah ne ya fifita su an gane ko wa faddala nabiyina ba'dhum ala ba'd ya bibita annabawan sashen su akan sashi waje alan mandalatai muhammadin sallallahu alaihi wasallama sai sanya matsayin annabi fauka jami'i fauka jami'ihim sama da su gaba daya salawatullahi wa salamuhu alaihi ajma'ina wanda tsira da amincin Allah tabbata a gare an gane ko shi Allah ne yake fifitawa domin shi yayi halitta shi yake zabe shi yake dagawa a wannan ne za mu fahimci abin da aya take nuna mana duk wanda ya zo ce maka akwai wani mutum da ya kafaɗa da kafaɗa da daraja ta annabi kuma shi ba annabi bane ce mishi malam ƙarya yake kar ka ji kunya shi idan ya cika maka ido shiga harka gaban ka kai tafiyarka amma a ranka ka san kun game da makaryaci babu wani mutum da ba annabi ba da ya kai annabi babu wani abu da za ka yi a duniya komin darajar da Allah zai ma ka kai daraja annabi wallahi ba shi ko kai waye wannan shine ittifaqan din ahli sunna musulmin duniya kaf idan aka ce wani annabi ne ya hidu wanda ba annabi ba komin matsayin shi ko martaba shi kuma duk inda za ka tattara waliyan duniya gaba ɗaya su haɗu wuri ɗaya ka ɗora bisu sikeli bisu kai ba annabi ko da ƙaramin annabi annabi ya bi su shi kuma duk wani mutum da ka sani a duniya idan ka cire annabi shi ne ya kowa to kuma sahabban annabi muhammadu sun yi sauran daraja dukansu gaba ɗaya har sauran sahabban annabawan da suka wuce to sahabban annabi sun yi su ba a samun wani mutum da ya kai sahabban annabi to a sahabban annabi su ma duka daidai mustawa ɗinsu ɗaya aka ce a'a waɗannan guda goma sun yi su daraja to guda goma nan da wa ake farawa da sayyidina abubakar ake farawa idan ka cire annabi a wannan al'umma in ban da annabi muhammadu babu wanda ya kai sayyidina abubakar daraja ko kai waye haka ba kai shi ba ilimi ba kai shi ba ɗaukaka ba kai shi ba daraja idan ka cire sayyidina abubakar baccin annabi umar yake zawwa na uku manzon allah abubakar umar daga nan wa sai usmanu daga nan sai aliyu wasu kan cewa an shayin dan ana samun saɓani ba a ittifaki ba tsakankanin sayin na Ali da kuma sayin na Usman wasu galiban mafiya riya sun yi fifita Usman akan Ali amma akwai wanda suke fifita Ali akan Usman amma dai dukkanin su masu daraja ne madaukaka ne an gane ko waɗannan sai kuma wanda suka biyo bayan su sai kuma wanda suka je badar sai kuma sahabban annabi gaba ɗaya waɗannan ansari da muhajirai to wanda duk ba sahabin annabi bane to komin ibadarka komin iliminka komin walitaka ka komin daraja ka kai ba kai ba sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam to baka ma kai sahabi ba su kuma sahabban ba su kai annabawa ba su kuma annabawan ba su kai manzanni ba Allah ta'ala ya sa mu gani sai Allah yake cewa ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفى من عباد اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da bamu labari na mutane waɗanda suka tsaya tsayuwar daka suka yi aiki da littafin Allah alƙur'ani Allah ce sun ma'auratunan kitaban ladina sabaina min ibadi sannan sai muka ba da wannan littafin ko da tsawon da duk Allah ya saukar gaba ɗaya domin ilimin su gaba ɗaya cikin alƙur'ani sai muka ba da su suka zama gado ga wannan ja'alna qa'imina lil qa'imina ga wanda suka tsaya bil kitabi da littafin Allah al'azimi mai girma musaddiqan lima bayna yadihi wanda yake gaskanta abin da ke gaban shi allazina stabaina min ibadina waɗanda muka zaɓe su a cikin bayinmu wahum hadhihi al'umma a cikin wannan al'umma ta annabi Muhammad duk wanda kaji ana cewa allazina stabaina min ibadina to a wannan al'umma ta annabi Muhammad ne ke ba a wata al'umma ba an gane ko sai dai an raba su gida uku fa minhum zalimun li nafsihi a cikin su akwai wanda yake mai zalunta kanshi mai yin ganganci ya aikata wasu aiki na haram da aka ce kai yayi kamar da muka bayani a farkon karatu wa minhum daga cikin su kaso na biyu akwai muqtasi akwai wanda yake wa huwa muaddi lil wajibat wanda yake sarke duk wajiban da aka dora mishi attariku lil muharramat wanda yake barin duk abin da aka haramta mishi duk wajibi kyautata ma iyaye sallah azumi kaza kaza duka yayi duk abin da yake haramun ne cacar zina ƙarya luwaɗi shan giya kisan kai baya yi amma me yasa aka ce muhim utasid bai yawaita yin ayyuka na nahila ba ila in yi azhar bai ƙara wata nahila in yi ramadan bai ƙara wata nahila to wannan mutumin yana da daraja ta biyu wa sabiqun bil khairati sannan sai waɗanda suka yi rigai suka tsere ma kowa cikin ayyukan alkhairai su ne wa su ne waɗanda yaya ake gane su cikin al'umma wa huwa al-fa'ilul wajibat shine wanda ya aikata duk wani abu na wajibi wal mustahabbiyati ya aikata hatta da mustahabbai ma yayi bai rage ba at-tarikul muharramat ya bar dukkanin abin da yake haram wal makaruhat ya bar ma abin da yake makaruhi duk ba wani makaruhi da yayi sannan wa ba'dul mubahat wani sashen abin da yake halak ne ma bai yi ba kuma ka samu lada domin ai akwai halak din da in baka yi ta ba lada za ka samu misali idan kai sallar isha'i ka kwanta kai barci me matsayin shi eh tambaya ce nake ka gama sallar isha'i in ka kwanta kai barci me lahinka baka lahi ko to akwai wanda su zo su ƙi yin barcin kaga ai barcin halaka ne su yi su yi su ƙi su tashi su yi karatun alkurani da wanda ya barcin yin barcin ba lahi ba gare shi halaka ne da wanda ya tashi ya tilawa alkurani ko ya sallah ko ya istighfari wa ya yi wani daraja wanda ya tashi amma abin da yake halaka ne ya bari ba wajibi bane ya yi shi dan barci ba wajibi bane a'a sai kana da kuɗi ka ci ka ƙoshi ka ma kanka riga wajibi ne in ka ga dama ka ɗinka wata riga sai ka ce a'a bari in taimaki wani maraye wani bawan Allah kaga ba haramun bane ka dinga riga ka bi uku zuwa goma ko ma nawa kake amma sai ka rage cikin naka da kake da bukata sai kai kaga cikin halaka ɗinka ne kai to waɗanda su ake kira sabiqun bil khairat to yaya ake bambance su idan an je aljanna idan an je lahira gaban Allah su sabiqun bil khairat kai tsaye za a cewa ku wuce aljanna domin ɗari bisa ɗari suka zo da alkhairi to ka zo da alkhairi ɗari bisa ɗari wani tsaidawa za a baka ba wani sharri ko ɗaya dan Allah in ka zo ba wuce za ka aljanna da ba to dama in ka ji an ce tsaya a buɗa a gami ne ne ka zo da wata jika ce baka ana iya samun riga ana iya samun bindiga ana iya samun wiwi ana iya samun ganyen shayi dan an ga wani mai irin wannan bin- wannan riga- wannan jikai an bincika an samu ganyen shayi an samu rigunan shi an samu hulunan shi an samu takardun alkur'ani kuma an tar da tiramar da wiwi kaga dole dai a dan tsaida shi a ga yaya ake ciki ko to irin waɗannan su ne ake tsayawa sai a musu hisabi amma hisabi mai sauki su ne muqtasid su ne yuhasabu hisaban yasira sai a musu hisabi hisabi mai sauki to sai waɗancan na, na uku zalimin li nafsi wanda su kuma kila yana sallah muwahidi ne amma fa an sha giya an sha ganin shi gidan rawa cikin wuri kaza ma da aka yi da aka yi bincike ya shiga ciki ya dai an rufa mashi asiri ne an yi irin wanda na yarda da an dan tashi yanzu ya je wurin Allah da zai da zinihi dumu dumu Allah ya kyale shi a hirin kiyama domin an auna ladan ba ta kai zinihin ba yawa ya gama sarewa ki wannan wuta zaya yana nan ba a ce bai ta wuta ba a ce bai ta aljanna ta zuwa ran shi a ɓace baya kallon aljanna duk yan aljanna sun ce sun bar shi yana ganin mala'iku suna jira wuta tana cayo taho mana ana ta ki dakata ba a yi da saba da shi tukun tana ce da Allah yi a bar shi Ya- bai san ganin ta tana mishi magana ya ki amsa yana waiwa a taimaka to daga can sai mala'iku su zo su ce ya Allah waɗancan bayan naka ba a duniya ba su da kalma sai la ilaha illallah ba su yi shirka ba ba su karyata ta ba sai Allah ya ji su sani ya ce to a tahi a ce su shiga aljanna kaga bayan hedaran su ya ɓaci suka tsaya shekaru nawa kai a tsaya shi kuma tsayuwar lahira ba daɗi ba gare ta cikin gumi kake shi kuma gumin nan na lahira shi tafasasshen ruwa ne silke ka yake gwargwadon inda gumin ya tsaya ma gwargwadon inda kana cikin ruwan zafi ne kaga a nan ma ai a wuta ne kake ko sannan kuma a lahira shi dinihi wani abu ne na sharri dauke da shi kake ga nauyi haƙashin haƙarƙarin ka ya kare babu mutuwa ne da ka mutu kaga an ce kun ba a baka ba izinin ka sarki dan ko ka ce ka sarki shi biyar da ba shi dan me kai shi a duniya kana dauke da kayanka to kaga dai ka wulakanta ka wahala to da karshe a ce an yahe mu sai a ce ku zaurara jama'a Allah ya yahe mu ku yi laye- ku yi aljanna sai zinihin tunda an yi gafara sai a ture shi a goge shi sai a rubuta mishi lada ya rubuta da su ne suke ma Allah godiya suna cewa
جنات عدن يدخلونها يؤلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير To kafin mu je inda za su je din sai Allah ke cewa to su waɗannan gabaki ɗayan su Allah ke cewa zalika huwa da fawdul azim wannan ita ce falala mai fadalul kabir ita ce falala mai girma menene falala mai girma sai Allah ya fassara ta da jannatu adini shine aljannar dawwama da za su shiga ciki su dawwama a cikin ta har abada Allah ka sa da mu cikin ta an gane ko wannan aljannai يدخلونها يحلون فيها يحلون من فيها من أساور من أساور.
ذهب زاء مسا أدو.
ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير a cikin aljannar min asawura daga mantur-mantur ko kuma kwandigga amma min zahabin na zinare wa lu'ulu'un da kuma lu'ulu'u wa libasuhum tuwahin da suke da shi a aljanna fiha a cikin aljanna harir na hariri na alhariri alharir irin na aljanna ba na duniya ba domin shine tuwahin da ya kowane tuwahi kyau yanzu ka ɗauki tuwahin da ya kowane tuwahi tsada da daraja a nan Nijar to ka kwatanta da shi ya bi shi wannan abin da za a musu za a musu hakan dan suna yan aljanna su kuma idan suka ga wannan tagomashi wannan taimako wannan falala wannan albarka da Allah ya ba su ga su ɗaɗi-ɗaɗin nan suna cikin wahala amma Allah ya raba su da wannan wahala wa ƙalu he su ce وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن Mm.
إن ربنا لغفور شكور wa ƙalu haka sun ce alhamdulillah yabo da godiya su tabbata ga Allah alladhi azhaba anna alhazan wanda ya raba mu da bakin ciki kaga ai can da cikin bakin ciki ne ko na zunubin da suka yi bakin cikin na rashin zuwan su aljanna da an tahi bakin cikin katsa wannan laihi an yahe musu ma ko ba an yahe musu ba to yace mun gode wa Allah da ya raba mu da wannan bakin ciki an gane ko azhaba anna alhadar sai su ce inna rabbana lalle haƙiƙa ubangijinmu mahalicinmu lagafurun mai yawan gafara ne yadda ya gafarta mana manya-manyan lahikan nan da gare mu ya yahe mana shi la shakurun kuma Allah mai yawan shukura ne yadda ya mana ƙari cikin falalarsa ya ba mu ladan da ba mu ma ya aikin ba wannan abin muna ma Allah godiya sai suka ce kuma الذي أهلنا دار المقامات من فضله Mm.
لا يمسنا فيها نسب ولا يمسنا فيها لغوب allazi ahallana daral muqamati wato shi Allah shine ya sabkar da mu ya shigar da mu daral muqamati gidan dawwama gidan zama shine aljanna an gane ko min fadalihi daga falala Allah wanda kamar yadda muka faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa lan yudkhula ahadan minkum amalahu aljanna ɗaya daga cikin ku aikin shi ba zai sa shi aljanna ba sai sai suka ce ya rasulullah wala anta qala ya ya rasulullah qala yace wala ana illa an yatagammadani Allahu bi rahma wa ta'ala bi rahmatin minhu sai dai in Allah ya lullube da rahama daga gare shi wa fadlin da falala to kaga Allah ya shigar da su aljanna ya zamanar da su aljanna gidan dawama da falalar shi la ya masuna suka ce baya shafan mu fiha a cikin aljanna nasabun wani aiki na wahala ko wata wahala irin ta duniya da ake sha ta talauci ko ta neman dukiya ko ta neman abinci ko ta riƙon iyali wala ya masuna fiha lugu kuma a aljanna babu wani gashi babu wani gashiya ba a aiki bare a gari babu tsufa bare a wahala ba kaza ba kaza aljanna gida ne na ni'ima dindindin ba halal ba wani abu haram ba e kaza komi halak ne iya da kaga dama an gama doka gaba ɗaya e abin da kake so daman dan a barka kai abin da kake so a aljanna ka dawwama shi yasa aka ce kar kai abin da kake so a duniya dan ka samu kai abin da kake so a lahira domin in ka ce ka zaɓi kai abin da kake so a duniya ita duniya gidan bai daɗewa yin yadda kake son ba ya daɗe ba tsananin daɗewar shi shekara ɗari ɗaya to ita kuma lahira ba ta da wani adadi sannan kuma lahira ba a tsuwa daga inda kake ɗan shekara talatin da uku haka in aka shekara tiriliyon aka dawo kana ɗan shekara talatin da uku ba a gaba saboda babu dare babu rana bare ma a samu tsufa babu tsufa ba rishin lahiya shi yasa a aljanna babu asibiti babu likita babu kwayoyin magani dan babu ciwo an gane ko a aljanna sai dai abinci sai abin sha ba irin na duniya bane in abinci yayi yawa a nan cin in yayi yawa yakan ka matsala rishin cin ya ka matsala yawan cin ya ka matsala yawan zama ya ka matsala ri- yawan rishin zama ya ka matsala barci ya ka matsala rishin barci ya ka matsala zaki ya ka matsala rishin zaki ya ka matsala daci ya ka matsala rishin daci ya ka matsala kai lalle duniya ko da matsala take to haka aljanna ba duk babu irin wannan dan haka Allah ya kai mu aljanna Allah ya ba mu aljanna sai Allah yake cewa mi والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا
Mm.
ولا يخفف ولا يخفف عنهم من عذابها Mm.
كذلك نجزي كل كفور Allah subhanahu wata'ala yake cewa wallazina kafaru lamma zakara tabaraka wata'ala halis su'ada yayin da Allah subhanahu wata'ala ya faɗi halin yan aljanna masu arzikin aljanna muminai da bayanin abin da za su samu a aljanna da ni'imomin to sai ya dawo irin al'ada alkur'ani zai yi bayani a matsayi da akan yan wuta da matsayinsu da bala'in da za su haɗu da shi sai ce wallazina kafaru waɗannan da suka kafirta in an ce suka kafirta har suka mutu ba su daina ba dan ko kafiri in ya tuba to ba sunan shi ba kafiri yanzu sunan shi musulmi idan aka ce kafiri kullum ana nihin wanda ya mutu akan kafirci an gane ko to idan suka mutu akan kafirci an gama da su domin ba su da wani alkawali na Allah na rahama alkawalinsu da Allah na azaba ne saboda shi alkawalin Allah na rahama banda shirka a ciki banda kafirci kamar ayar da makaranta ko to idan suka mutu suna kafiran nan Allah ce lahum naru jahannam suna da gidan suna da wutar jahannama da ita ce masaukinsu idan aka sa su cikinta la yuqda alaihim fayamutu ba a yanke musu hukuncin mutuwa a cikin su mutu a ciki su mutu domin idan da za su mutu a ciki ai sun huta to shi kuma babu hutu a a wannan a a wuta da haka nan ba sa mutuwa ka gane zaman wuta irin wani zama ne da ba wanda ya san shi a cikin mu na farko ba rai bane na farko ba mutuwa bane abinda mutuwa ta yi shi daɗi ƙaramin jaraba ne kuma ho mutuwan nan wata kafiri ba ta mumini ba wanda mutuwar kafiri ta yi komi bala'i to amma hatta da mutuwar kafirin ta fi daɗi a kan ni a kan jahannama mutuwa duk bala'inta ba ta kai jahannama ba bala'i kun gane ko shi yasa 'yan wuta suke neman ta ruwa a gyallo suke roƙon a ka musu ita idan da suna da kuɗi su manya-manyan miliyardar ne to he su mika kuɗin kaf mi suke so a saya musu a saya musu mutuwa su mutu shi yasa Allah ke cewa la ya mutu fiha wa la haya su 'yan wuta ba su mutuwa a cikinta kuma ba a rayuwa a cikinta kaga inda aka ce ba mutuwa bane ba rayuwa bane yake cewa min wara'ihi jahannam ko min wara'ihi jahannam wannan wa yusqa min ma'is sadi yatajarruhu wa yatihi al-maut min kulli makan yace wa ma huwa bi mayyitin sai alamun mutuwa ya zo musu kamar sa mutu amma ba mutuwa ba za su wa min wara'ihi azabun galib kuma bayan haka akwai azaba mai kabri kaga ashe ba a mutuwa wa nadau ya maliku ya qadi alaina rabbuk za su rinka kira ya malik ya malik in ya awaiwayo me kuke so su ce ubangijinka muke so a roƙe shi ya kashe mu sai yake ce musu a'a innakum makisuna ku masu dawwama ne haka ya tabbata cikin sahihul muslim anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah yana cewa wanda tsira da amincin Allah tabbata gare shi kala yace amma ahalun narin ladhi hum ahaluha ‘yan wuta wanda su ‘yan iyanta ne na dindindin ba ‘yan a shiga a fita ba ne, an gane ko la ya mutu na fiha wa la ya hayo wannan ya hayuna ba su rayuwa a ciki ba sa mutuwa a ciki an gane ko kamar yadda yake cewa innal mujrimina fi azabi jahannama khalidu lalle su kafirai cikin azabar jahannama za su dawwama la yufattaru anhum wa hum fihi mublisun ba a wani sauki a ba sa samun wani sauki gare su kuma suna masu ɗebe tsammahan duk wata rahama duk wani sauki ma kullama khaffat zidnahum sa'ira duk sanda wutan nan ta yi wani abu ta ci ta ci suka kaman sun saba da wuta kenan ko zidnahum sa'ira ba wai rauni bane ba wai huce wace take a'a ƙara rura ta ne ake fiye da take da ko da an yi magana wannan khaffat kamar ta rage ba rage take ba shi yasa Allah ke cewa inna jahannama kana mursada na ma'aba la basina fiha ahqaba la yazuquna fiha bardan wala sharaba ba su da wani abin da za su dandana na sanyi wala sharaban ko wani abin na sha ba su da shi illa hamiman sai ruwan zahi yayin da suke neman na sanyi sai a ba su da zahi waga saƙa da wani abu mai makure wuya wanda in ya makale ya aka shaƙi saboda tsananin shaƙewa sai makogoron ya cire sai a sake ma wani sabo kuma ya haɗu da wannan cirewa shi ma an gane ko la ya zuku na biya bardan wala sharaba illa hamiman wa gasaƙa ya ce jaza'an wifaƙa wannan sakamako ne cikakke innahum kanu la yarjuna hisaba saboda sun kasance a nan duniya suka rayu ba su kwaɗayin sakamakon Allah ba su kwaɗayin hisabi kisa sauka an gane ko wa kadzabu bi ayatina kizzaba sun karyata da ayoyin gaba daya iya karyatawa fa zuqu ya Allah ce zuku dandana azaba falan nazidakum illa azaba ba abinda zai karu gare ku sai azaba Allah tsari da haka nan la yuqda alaihim fa yamutu wa la yukhaffafa anhum min azabiha kuma ba a sauƙaƙa musu azabata azabata ba ta ragewa kamar yadda muka ce kullama khafat zidnahum sa'ira ko Allah ce kazalika najazi kulla kafu haka dai muke saka ma kowane irin kafiri wannan sakamakon shi muke ma kowane kafirin da ya mutu akan kafirci an gane ko haza jaza'u kullu man kafara bi rabbih wannan shine sakamakon duk wanda ya kafirta da ubangijin shi wa kadzaba bil haqqi ya ƙaryata qur'ani ko ya ƙaryata musulunci ko ya ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an gane ko to irin wannan sakamakon shine sakamakon shi in dan wane ne in dan wane gari ne in dan wace ƙasa ce in ma a wani zamani aka yi shi sai Allah yake cewa me وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير إذا تم فذوقوا فما للظالمين من نسير wahum yastarifuna fiha su kafirai a cikin wutai yastarifuna fiha suna hargowa suna kururuwan neman a agaje su a cikin ta alhalin kuma agajin nan ba zai samu ba kana neman abin da bai yi ba an gane ko yunadawna fiha yataja'aruna ila Allah suna neman taimako da Allah ya taimake su bi aswatihim da sautukansu kaga suna ta kiran Allah suna ta kiran Allah suna ta kiran Allah ga ka'ida shi kuma Allah in an kira shi yana amsa ko bai amsa yana amsawa to amma me yasa anan bai amsa musu ba al jaza'u min jinsil amal wato duk in kaga an maka sakamako irin kala aikin ka ne a nan duniya Allah ya kira su ya ce ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum ya ku masu imani ku amsa ma kiran Allah da na manzan shi a abin da ake kiran ku wanda za ya raya ku rayuwa aljanna ta dindindin ba irin rubu zaman wuta wanda ba rayuwa ba ce sai suka ki amsawa a nan Allah ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum alladhina min qablikum suka ki amsawa a nan manzon Allah ya kira su zuwa ga kade ta Allah da bauta suka ki amsawa a nan Allah ya kira su zuwa kasa bauta ma kowa suka ki amsawa to yanzu tun da su ma ba su amsa ma Allah ba kuma Allah ya kira su ba a lokaci guda ba ba a wuri guda ba ba a sau ɗaya ba ba a sau biyu ba shin su idan sun kira Allah shi Allah sai ya ki amsa ya amsa shi ma sai ya musu sakamako abin da suka yi tun da aka kira su ba su amsa ba su ma yau da suka kira ba za a amsa ba lokaci ya yi ko kaga aljaza'u mun ji su amal to jama'a lokaci yayi za mu kwana a wannan ayar za mu tashi a wahum yastarihuna fiha wato anan za mu yi jinsin abin da aikin da suka yi ne aka saka musu Allah ta'ala ya sa mu gama lafiya Allah ka amsa mana ayyukan mu na kyawawa Allah ka yahe mana kurakuran mu Allah ka karba mana ibadodin mu Allah ka karba mana addu'o'in mu Allah ka sa mu cika da imani Allah ka yarwata arzikin mu Allah ka gafarta ma iyayenmu ka gafarta ma ɗan uwanmu musulmi maza da suka mutu gaba ɗaya maza mu koma mata da yara da ƙanana da manya ya Allah dukkanin waɗanda suke da bukatu Allah ka san bukatun Allah ka biya mana ya Allah yadda muke daban-daban Allah bukatun mu sun sha bambam Allah ka san bukatar kowa Allah ka biya masa ya Allah ka yalwata mana alkhairi ya Allah ka raba mu da sani Allah ka raba mu da talauci Allah ka raba mu da fakara da babu da kazanin Allah ka raba mu da wahala Allah ka raba mu da yunwa Allah ka raba mu da kafirci Allah ka raba mu da miyagun rashin lafiya Allah ka ba mu lafiya Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka rada ta kasan mu Allah ka ba ta lafiya ka ba ta zaman lafiya Allah ka hore mana arziki mai yawa mai albarka wanda suke taimaka wajen ɗaukar nauyin waɗannan karatuttuka da ake Allah ka musu albarka akwai suna yi daban-daban a lokuta daban-daban a wurare daban-daban a ayyuka daban-daban akwai wanda ma suka ɗauki nauyin saka shi a rediyo akwai wanda suka ɗauki nauyin azamnan nan ma da kuke gani ai kun ga dai galiban da muke da ci muke muna sha to akwai mutanen da su da suke sponsorin din mu ci mu sha da muna musu addu'a yadda suka ciyar da mu abincinsu Allah ka yi alkawari ka ciyar da su abincin aljanna babu shakka mutane suna iya kokarin su duk da ake ganin matsan tattalin arziki da yadda ake ganin karancin kasuwa ko karancin abin hannu babu abin da za mu ce wa mutane sai dai mu ce Allah saka musu da alkhairi duk sanda aka ce su zo su kira aka kira su taimaka ma addini za su taimaka ma idan aka kira su su ka kuɗi a yi wani ayyuka na alkhairi za su bada ba tare da sun bibiyi su ga an yi aikin ko ba a yi ba wannan iya yarda ce har ma mu suke bi bashi ba mu muke bin su bashi ba da lokaci da dama su za su ajiye kuɗi na shan mai da na cin abinci su ce a fita karkara ga kuɗin na watanni kaza na zuwa in ma ɗari ce ga kuɗin a age mu masu tahiyan ne shagala take shagaltar da mu madadin mu tahiya ɗari sai mu samu hamsin ko arba'in ko saba'in kaga su suke bin mu bashi ba mu muke da su bashi babu abin da zamu ci a cikin dukiyarsu sai mu ce Allah mata albarka Allah ka ƙara ta Allah ka kore musu dukkanin wani sharri Allah ka yi mu sanin shi Allah ka faɗi musu akwai waɗanda suke da ba masu kuɗi bane sai sun nemo cikin ƙarfinsu da ƙyar amma wallahi suna iya ƙoƙarinsu su ga sun saka a cikin harkar da'awa su ga sun kai maka wani taimako kai kowa ma waye ne suna ta taimakawa ya junanmu kowa yana badawa roƙon da muke ya Allah duk waɗanda suke da ko da kyakkyawan niyya ce Allah muna roƙon ka kai kuma ka biya musu kai ne mai karimi kai ne mai karamci kai ne mai falala Allah ka ba su falalarka a duniya da lahira ya Allah ka ba su aljanna ya Allah kafin aljanna Allah ka sauƙaƙa musu rayuwa a duniya ya Allah ka raba su da baƙin ciki a duniya ya Allah ka gafarta mana wannan wahalhalu da muke na rishin wuta da rishin ruwa Allah ka kama da sauƙin shi ya Allah waɗanda suke da haƙƙi akan wannan abin Allah ka taimaka su gyara abubuwan nan ya Allah idan wani abu ne ya ɓaci Allah ka gyara shi idan kuma wani ne ya yi sharri Allah muna kai ƙaran shi gare ka ya Allah ka mana maganin shi ya Allah ka raba mu shi ya Allah ka raba mu da shi ya Allah ba canza mushi wurin aiki da kai ba canza mushi zama daga duniya ya koma barzakh ya Allah muna roƙonka ka raba mu da irin wani sharri amma idan matsala ce ya Allah ka gyara ta wanda yake kan kuma Allah ka bashi ikon gyarawa ya Allah ka taimaki shugabanninmu ya Allah ka taimaki malamanmu ya Allah ka ƙara musu imani ya Allah ka ƙara malamanmu ilimi da fahimta da imani اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم اتنا حسنة تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله هو الذي